من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan a wannan safiya ta alhamis 23 ga watan rajab bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya daidai da 18 ga watan uku miladiya bisa kaddarawa 2020 Allah hada mu a wannan masallacin mai albarka masallacin baba mai rawani Allah ya gafarta masa ya masa rahama dan ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a littafin mu na sharh sunna na Imam Ali al-Barbahari Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci muna kan magana ta 110 daidai ko malam da yake fadin cewa asalin bid'a tare santu ne daga kungiyoyi guda hudu yayi bayani hatta har ya kai guda 72 ko kuma illa ila masha Allah to da ikon Allah yau zamu fara daga al-firqatul ula firqa na farko firqatul shi'a sune firqa na shi'a wa awwalu ma hadathat bi maqtali Usman radiyallahu anhu hina ma jaa Abdullah bin Saba'il Yahudi farkon abin da ya faru na kashe sayyidina Usman Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda a lokacin da Abdullahi bin Saba'i ba Yahudan nan yazo ya shiga addinin musulunci wa ahadatha fitnata fil fil muslimina ya farar da abin nan fitina a cikin musulmi ya shigo da maganganu kala daban-daban dan rusa addinin musulunci da man ya shiga addinin musulunci ne ba da zuciya ɗaya ba dan yayi kokarin raba kan musulmi wada'a ila tashayyu'in li ali radiyallahu anhu sai kirayi ya samu wata kungiya ko ta asubanci zuwa ga ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda wa annahu huwa alwasiy ba'da rasul sallallahu alaihi wa sallam abin da ya fara zuwa da shi a cikin musulmi sai ce ai sayyidina ali shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wasiya ya zanto shine khalifa ba'dahu bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa anna sahabata zalamuhu sahabbai sun zalunci shi sayyidina ali Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda wa akhazul khilafata minhu don haka sun karbi kalifanci a hannunsa wa min zalika alwaqti zahara tashayyu a lokacin da aka samu shi anci aka samu shi jama'ata shi wannan abdullahi dan saba cewa sayyidina ali shine aka yi wasiya zan to khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalifancin abubakar da umar da usman wannan duka ba daidai ba ne wa kada zakarar ulama malamai sun ambaci cewa anna shi'ata firaqun kasira shi'a suna da kungiyoyi daban-daban ma'ana firqoki ne jama'a ne kala daban-daban awwalu firaqi shi'a farkon firka da aka fara samu a cikin shi'a al-mufaddila sune ash-shi'a al-mufaddila ana kiransu shi'a wa'anda suka fifita ma'ana allazina yufaddiluna aliyan ala ghairihi min as-sahabati su sun ware kungiyar su kawai su suna fifita sayyidina ali Allah ya kara masa yadda akan sahabbai gabaki daya hatta ala abi bakarin wa umar wa usman hatta akan abubakar da umar da usman suna cewa duka sayyidina ali ya fi wa'annan haula'i wa'annan yusammuna bil mufaddila su ake kira shi'a al mufaddila walakinnahum sai dai su la yad'anuna fi khilafati Abi Bakr wa Umar wa Usman su ba sa sukar kalifancin Abubakar sun yadda da wannan sun yadda da kalifancin Umar dan Kadabi sun ma yadda da kalifancin Sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda inna ma yaquluna su abin da suke cewa inna aliyan afdalu Ali ya fi kowa a cikin sahabbai gabaki daya wannan nasu akwai dan sauki sauki cikin al'amarin su su sun yarda da kalifancin kowa daga cikin daga cikin kalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama da sayyidina Abubakar da Umar har ma Usman sai dai suka ce amma tare da haka Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda ya fi wa'annan wa hadha qadaw wannan shi ma kuskure ne abinda su kansu suke akai na cewa sun yarda da wannan duka amma Aliyu ya fi wa'annan gabaki daya hakan shi ma kuskure ne a cikin addinin musulunci فعلي هو رابع الخلفاء الراشدين علي شيني نهدو أتكين خلفاء الراشدين خليفوتي شريعيو نا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعوا ليس عبدال من أبي بكر سيدنا علي بيبي سيدنا أبو بكر با وعمر هكذا بيبي عمر با حتى إنه هو رضي الله عنه حتى شيد كنشي الله يقارى مسيدا ankara alaman yufaddiluhu ala abi bakr wa umar yana musu wa wa'anda suke fifita shi kan sayyidina abubakar da sayyidina umar wa haddada man yaqulu zalika bil uquba har ma yana tsoratar da wanda duke fadan haka da cewa zai iya masa wani narko ko wata hukuma ma'ana sayyidina ali bai yadda da wannan ba don haka ba a samu ali yayi wa abubakar tawaye ba ya zanto mai da'a da bi ga sayyidina abubakar a kalifancin da yake yi ya zanto mai da'a da bi ga sayyidina Umar a kalifancin da yake yi ya zanto mai da'a da bi da yadda a kalifancin da sayyidina Usman yayi ina fatan ana fahimta to kaga wannan shi ya amince kai kuma ka dawo daga waya kace baka amince ba har kana zagi kana faɗin maganganu marasa kyau wanda suka saba wa Qur'ani suka saba wa hadisi suka saba wa addinin musulunci gabaki daya suka saba wa hankalin mai hankali tunda shi shine bai yi faɗa ba bai yi magana ba a ƙarshe ma ko kuma a gefe ɗaya shi ya bi da shi aka gudanar duk abin da aka gudanar to kai komai naka na faɗa da zagi da faɗin abin da aka dama Allah ta'ala ya tsare mu al-firqatu saniya firqa na biyu sune allazina yaquluna wa'inda suke cewa inna aliyan huwa wasiyur rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam suna cewa sayyidina ali shine wanda manzon Allah ya bar wasici akan ya zanto khalifa bayan shi don haka huwa ahqqu bil khilafa shi yafi cancanta ya zanto khalifa wa khilafati abubakar wa umar wa usman zulmun wa kisabun suka ce khalifancin sayyidina abubakar da umar da usman zalunci ne wa kisabun kuma kwace ne yaquluna suna cewa innal khilafata li ali sayyidina ali shine khalifa wa huwa alwasiy ba'da rasul sallallahu alaihi wa sallam shine wanda aka yi wasiya wanda manzon Allah ya wasiya a bayan zanto shugaba wa inna sahabata zalamuhu sahabbai sun zalunce shi ne waqtasabul khilafa minhu suka kwace kalifanci a wajensa ila abin nan dalalatin kasiratin indahum zuwa dai ga maganganu na bata da yawa da ya samu ga su wayannan bangaren nabi a cikin shi'a ina fatan ana fahimta su wayancan suna cewa aliyu ya fi kowa amma sun yi da kalifancin kowa wayannan kuma ba wai fin kowa ba duk wani wanda ya zanto kalifa kafin sayyidina ali wannan azzalimi ne ɗan kwace ne kenan duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ba daidai ba a wajen su ina fatan ana fahimta wannan firka na biyu kenan sa'annan kuma akwai firka na uku a cikin dai su shi'a har yanzu ash-shi'atul gullat akwai shi'a gullat alladine yaquluna wa inda suke cewa innar risalata li aliyin su gaba ɗaya ma suka yi suka ce manzancin na sayyidina ali ne walakin jibrila khana mala'ika jibrilu ha'inci yayi fasarafa hali muhammadin sai juya kalifancin zuwa ga annabi muhammad sallallahu ya juya manzancin zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma manzo wanda Allah madaukakin sarki tura jibrilu zuwa gare shi shine sayyidina ali to amma mala'ika jibrilu sai ya san zuciya kai ka ga jibrilu ne ya san zuciya ya juya ba muhammadu ko kuma ya zo bai iya gane waye daga cikinsu ba sai ci karo da annabi muhammad sai ka ce wani dan aiki na wani na wata mata wanda aka ce fita waje kawai ka samu wani ne baraka bashi to kaga akwai wanda suke da wannan a cikin zuciyarsu hatta garin da ake rayuwa akwai wanda shi tsarin shi wanda yana kallon cewa hakan shine matsala ina fata kana fahimta Allah subhanahu wataala ya tsare mu yana kallon cewa ai sayyidina ali shi yafi dacewa da manzanci ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wa illa suka ce in ba haka ba far risalatu asaluha li ali manzancin asalin sa na ali yaquluna suna cewa khanal amin wa saddaha al haidara suna cewa al amin malaika jibril kenan ko yayi ha'inci ya juya ta zuwa ga haidar shine sayyidina aliyu al-aminu jibrilu alaihi salatu wassalam aminu shine malaika jibril Allah kara masa yadda fasaddar risala ya tuyar da manzancin ya kange shi an haidara ya hana shi zuwa ga haidara kaji Allah ne tashin abu kuma sai kuma aka samu wanda ya hana kaga duka wannan fada ne da Allah da kuma rena Allah subhanahu wataala wa huwa aliyun shine tayyina ali wa sarafaha ila muhammadin ya juya zuwa ga sayyidina a zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma akwai irin wannan shi'ar a yanzu zaman da ake a duniya wanda suna kallon manzancin ba annabi ne ya dace da manzancin ba ko ba nashi bane mistake aka samu shine sai fada a hannunsa amma asali to sayyidina ali shine da manzon Allah kamar yadda su suke fada Allah ta'ala ya tsare mu sannan akwai al-firqatur rabi'a wanda suke a cikin shi'a ashaddu minhum su kuma duka sun fi wa'ancan tsanani sun fi su muni yaquluna suna cewa inna aliyan ilahu suna cewa sayyidina ali Allah wa humul ladina harraqahum ali bin abi talib radiyallahu anhu bin nari sune wayanda sayyidina ali Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yadda ya kona su da wuta hafara lahumul akadin yasa aka tona rami ramun muka wa auqada fiha an-nar aka hura wuta a ciki wa darahum fiha ya jefa su wa hum ahya suna raye yurwa an ruwaito anhu daga gare shi annahu qala yana cewa lamma ra'aytu al-amra amran munkaran ahajjtu nari wa da'awtu qambaran yace lokacin da naga al'amari munin al'amarin yayi yawa har wani ya bude baki ya ce masa shi Allah ne yace sai na nasa aka hura wuta na kunna wuta na kiraye kambar kambar wani daga cikin masu hidima na sai na Ali kamar yake cewa wa kambarun huwa qadimu shine mai masa hidima fa harraquhum bin nari ya kora su da wuta lamma qalu lahu lokacin da suka ce sai na Ali anta huwa anta huwa anta huwa kai ne shi kai ne shi shi kai wa kenan suna nufin Allah ina fata ana fahimta suna nufin me suna nufin Allah kamar yanda zunnan ma ana iya samun mutane masu cewa wani huwa huwa ko ba haka bane shi shine ma'ana shine Allah suna nan suna rayuwa gashi nan su kan wayannan sun yawa masu kallon wani Allah ne ana fahimta ko kaga wannan masifa ce mai girman gaske bala'i ne wanda yake duk abin da ake ciki a duniya da ma inda ake rayuwa ko ina kar ka dauka ka dora kan wani ko ka dora kan wani abu wallahi wa'annan sune asali in ma wani yazo ya samu in ma wani yazo ya samu ta cewa a ciki laifin sa ne to wannan shine babban asali ta yanda mutane aka saki Allah da sunan musulunci za a ce wani Allah ba Allah ba da sunan musulunci za a faɗi duk abin za a faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan kariya ko girmama wani to kaga akwai masifa ta wannan a duniya ba masifa ya tafi shirka a duniya babu laifin da Allah ta'ala baya yafe shi wanda shirka duk wanda ya shirka Allah madaukakin sarki ba zai yafe masa ba in dai ya mutu haka to zai tafi ta ne kuma babu kwanciya hankali Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wanda suka yi imani basu takuda imanin su da zalunci ba bi ma'ana basu takuda imanin su da zalunci ba kamar yadda ya faɗa Luqman alaihi salatu wassalam ya ce wa ɗansa inna shirka la zulmun azim ma'ana nan ne shine abin da ake nufi malamai suka ce duk mutanen da suka samu kansu wajen kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wayan suna samun aminci kuma sune shiryayyu kenan dukkan wanda bai kadaita Allah da bauta ba a wajen ilahantaka da wajen rububiyya da asma wa sifat nashi to wannan mutumin ya fada cikin halaka kuma ba shi ba samun kwanciyar hankali kuma Allah ta'ala ya cewa wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku kiyaye fitinar da bata samun iya wanda suke zalunci a kebe ana tayin abin da ake yi Allah madaukakin sarki yana kallo kuma Allah ta'ala ba zai kyale ba Allah ta'ala ya tsare mu suka ce anta huwa anta huwa wa kana ibnu abbas radiyallahu anhu abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yara annahu yajibu qatluhum bisayfi shi yana ganin cewa a sa takobi a sassara wuyansu wala yuharriquna bin nari ba za a kona su da wuta ba li anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'azzibu bin nari illa rabbun nari babu wanda yake yin azaba da wuta sai dai ubangijin wuta fa kana la yumani'u fi qatlihim yace bai hana kashe su walakin yaqulu ara yuqtaluna bisayfi badalin badalin nari ina ganin cewa a kashe su da da takwabi a sare su amma ba a kona su da wuta ba amma abin sayyidina ali ga al'amarin ya girma kamar sayyidina ali ka zo ka ce mishi Allah kuma ya kyale kaga ai zancen wannan babu sai dai a ce babu ran shi ina fata ana fahimta Allah subhanahu wataala ya tsare mu alfirq to kuma wani zai iya cewa me yasa haka ga annabi Isa na suna ce mishi dan Allah ne suna cewa kaza suna cewa kaza dan zaman ka na kirki bai hana wani ya samu wani abu ya kirkira maka akwai kuma wayanda su suka fada suka kirkira wa kansu kamar irin wayanda ake ganin nan ake ji su suka farfada a cikin takaddun da suka rubuta da irin ababen da suke fada cewa matsayin su ya kai matsayin Allah ko kuma matsayin su ya kai na annabi ko kuma matsayin ma yana iya wuce haka Allah ta'ala ya tsare mu alfirqatu saniya firqatul qadariyya haka ne ko na wannan an an kare wancan na shi'a ne bangaren shi'a kenan karkasuwan su ina fatan ana fahimta wannan kuma anan da yawa wani su ba sani ba irin su Iraq akwai su kaloli daban-daban har masu saran jikinsu da kaza da kaza suna yi suna azabtar da kansu tun anan duniya alfarqatis saniya na biyu ai ya ce sun kasu rashi hudu ne ko to cikin hudu ne aka fidda wa'ancan kuma hudun ɗaya daga cikin wa'ancan sannan sune firqatul qadariyya yan qadariyya ba qadariyya ba qadariyya allazina yunkiruna alqadara wanda kuma su suna musun qaddara ne wa qad zaharat fi awakir asaris sahaba wannan firkokin su ma sun bayyana ne sun fito ne a ƙarshe-ƙarshen zamanin sahabbai Allah ya ƙara musu yadda aka fara samun masu wannan tunanin wahum kismani ba fa cikin sahabbai ba cikin yan baya ina fatan ana fahimta aka samu waɗanda suke da wannan tunanin wahum kismani su ma kaso biyu ne al-awwalu qadariyya jabariyya akwai yan qadariyya jabariyya ma'ana su ne gullatun fi isbatul qadar wanda suka wuce gona da iri wajen tabbatar da kaddara na biyu su ne qadariya da fatim yin kaunar qadara su kuma suna kore kaddara ne ga baki daya su wayannan suna wuce gona da iri ai akwai kaddara ko babu akwai wannan kuma sai su wuce gona da iri a kaddara akwai kuma masu kore ta kwata kwata wa humul mu'tazila su ne mu'tazilawa wa man sara fi rikabihim da wanda ya shiga shirgin su yake tafiya tare da su allazina yaquluna in suke cewa innal abda yakluku fi ila nafsi bawa shi yake halittan aikin kansa inna allaha lam yakluk af'alal ibadi allah subhanahu wataala bai halicci ayyukan bayi ba wa inna ma hum khalaquha su suka halicci ayyukan su bainama kusumuhum aljabariya yaquluna su kuma abokanan jayayyan su cikin jabariya suna cewa fi'il abdu huwa fi'ilullah duk abinda bawa ya aikata aiki ne na Allah wal ibadu madbaruna ala ma yaquluna wa yaf'aluna bai duk abinda mutum ya faɗa mai kyau ko mara kyau tilasta shi Allah ya faɗa duk abinda mutum ya aikata suna cewa tilasta shi aka yi aikata laysa lahum ikhtiyarun bai kuma ba su da zabi ana fahimtar maganar ko su wa'ancan suna cewa kawai mutum shine zai kaji komai Allah ta'ala ba shi halitta aikin bayi ba wayannan kuma suna cewa duk abinda mutum yayi Allah ne ya sashi to kaga dukan sun fadi wal mu'tazila yaquluna lahum ikhtiyarun mustaqil su kuma suna cewa bayi suna da zabi na cin gashin kai fa zalika idza ulil qadariyya idan aka ce qadariyya in sarafa ila al mu'tazila to sai ka zuwa kallon mu'tazilawa su ake nufi wa man qala bi nafi al-qadri da wanda suka kora kaddara fahum yanfauna al-qadra su ne wanda suke kora kaddara wal jabariya su kuma yan jabariya yusbituna al-qadra suna tabbatar da kaddara wa yagluna fihi suna wuce gona da iri a cikin tabbatar da kaddara hatta yaqulu hasna cewa innal abda mujbaru shi bawa cilasta shi ake fa haula yanfauna al-qadra ma'ana duk abinda bawa ya aikata Allah ne ya sa shi a yi don haka idan Allah ya kona wani kenan zalunci a kai wa ulayin funal qadara wayannan kuma suna kora qaddara wa ulaika yaquluna fi isbatihi wayannan kuma suna wuce gwa da iri wajen tabbatar da ita wa kulluhum dukan su yutlaqu alaihimul qadariyya su ake kira yan qadariyya in kaji ana bayani akai wa qad tasha'abu ila firqin katira su ma sun karkasu sun karkasu zuwa ga kungiyoyi daban-daban an fahimta su ma ba suna tafiya kan matafiya ɗaya bane sun karkasu sai al-firqatu salisa na uku firqatul kawarij firqa na kawarijawa allazina yakhrujuna ala wali al-amri al-muslim wayanda suke yin tawaye ma shugaban musulmi shugabanni na musulmi wai shakuna asar da'a suna saba wa shugabancin shugaba wai yukaffiruna bil kaba'ir suna cewa duk wanda ya aikata wani babban laifi Allah sai duna shirka wanda bai kai shirkawa ba suna cewa arne wai tahilluna dima'al muslimina suna halattar da jinanan musulmai wahum ahlul guluwi wa'annan sune masu wuce gona da iri wajen addini wa tadarruh fi din da kama wani bangare su bar wani bangare ma'ana duk lokacin da aka yi magana ayat take magana akan azaba da ita take magana indahum dinun wa ibadatun wa khawfun min Allah su kawarijawa suna da addini suna da tsoron Allah siyamu suna yin azumi ma'ana khawfun min Allah suna da yawan azumi kullun azumi wa siyamu wa qiyamun ga yawan qiyamul layli wa tilawatul qur'ani ga yawan karatun alqur'ani walakin ala ghairi fiqhin amma ba tare da fahimta na addini ba ma'ana masu tsoron Allah ne bisa ga rashin tsari suna yawan azumi ba irin yanda aka ce ai ba suna yawan kiyamar laili ba san ya ake kiyamar lailin ba suna yawan karatun alqur'ani ba bisa ga tsarin da aka ce ayi shi ba to kaga shi kuma Allah subhanahu wataala yana karban aikin da aka yi ne bisa ga tsarin da yace ai ina fatan ana fahimta ba kai wani ne zaka yi masa aiki yace ga yanda yake so ayi sai ka zo kai sai a ce ai ya ma kuma yanda nace kai Allah ya maka albarka ina fata ana fahimta to shi Allah subhanahu wataala yanda yace ai haka za a yi in ka wuce ka saba ba za a karba ba kamar yanda in baka yi yanda yace ai mishi ma ko ba za a karba ba ina fatan ana fahimta akwai bambanci tsakanin abin da Allah yace ai da abin da wani daga cikin yan adam yace ai shi dan adam ya iya cewa imin kaza kai fasaha ka da iyawarka tafi wanda yace ai amma shi Allah subhanahu wataala yanda yace ayin nan shine daidai ko da duk mutanen duniya sun kalli kaza shine daidai Allah kuma ga yanda yace ayi to yanda Allah ta'ala yace ayi shine daidai shine abin da za a yi don haka su kawarijawa suna bautan Allah za su ce ma dan Allah suke za su kashe wani ma su ce dan Allah sun yi aikin Allah kashe mutum suka ce aikin Allah suka yi saboda kila ya sha taba kila yayi kaza haka Allah yace ayi haka ba haka Allah subhanahu wataala ya ce ai ba kuma Allah ta'ala bai ce kowa yana da ikon daukan makami ya kashe duk wanda ya ga dama ba ko da mutun yayi laifi shugaba daga cikin shugabanni shi ake sa ya yanke masa hukunci wannan shi ke sa duniya ta zauna lafiya Allah ta'ala ya tsare mu wastahinu dima'al muslimina wa hum ahlul gulu wa tadarruf ad-din indahum ina ne wani zalika saboda haka ballu suka bata wal iyaz billahi Allah ta'ala ya tsare mu ya kare mu daga wannan hanya wa shaqqul asqa suka sabawa shugabancin shugabanni wa karaju ala amirul mu'minin ali bin abi talib karan farko kawarija wanda suka fara yi wa tawaye a cikin shugabanni na musulmi shine sayyidina ali Allah ya kara masa yadda wa haslatlahu ma'arikum ma'ahu aka samu daga kala daban-daban tsakanin shi da su wa nasarahu Allah alaihim Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi akan su tun a wancan lokacin wa ma zalu yakhrujuna ala ulati al-umuri basu gushe ba suna yin tawaye wa shugabanni har zuwa yau su dai a samu wani lokaci su tashi wani lokaci kuma su yi kasa kasa amma ba a rasa su tun daga wancan lokacin wa yastahilluna dima'al muslimina suna halattar da jinin musulmi wa yakatturuna bil kaba'iri suna kafirta mutum idan ya aikata kaba'ira Allah ti duna shirka ga abinda bai kai shirka ba da mutum zai sha giya giya tana cikin kaba'ir zunub ko sai ce shikenan an rene sai a ce jinin shi ya halatta wannan shine firka na kawarijawa yanzu nan kana musulmi sai a ce jinin ka ya halatta sai a kashe ka wa yusammuna bil wa'idiyya ana kiran su yan wa'idiyya ma'ana duk inda aka yi maganar narko cikin Qur'ani za su dauki wannan aya su rike ba ruwansu da wa'insu ayoyin da suke magana akan abin da ya saba ma wannan li'annahum yu'minuna ayatul wa'id suna aiki ne da ayoyi da suke magana akan wa'id min gairi farqin baina kabiratul shirki wal kufr wajen ba ta tantance tsakanin babban shirka da karamin shirka kawai tunda an ce mallam ya hukumi ma anzalallahu wa ulaika humul kafirun kawai duk alƙali arne duk shugaba kaza kaza arne to kaga kuma sai su duba menene abinda kuma aka faɗa aka yi bayani ya manzon Allah sun ya fasara ya kuma malamai suka fasara a bayansa wa kabiratul ma'a haka ne wa kabiratul ma'asi in mutum ya aikata babban sabo sai ce arni kullu ashabu ha kuffaru dukkan masu wannan suka ce arna ne inda mu a wajen su kenan don haka ba su jin wahalar shigo kamar garin nan yanzu in suka shigo garin nan kowa ba ya mutu ba abin da ya dame su saboda me kila mutanen garin nan sun yi saba akan guri kaza kowa na kaza ya saba akan kaza to za a iya kashe kowa wala kafi annahum yukaffirunahum ba kadai suna kafirta musulmi ba bal yastahilluna dima'ahum suna ne suna halattar da jinin musulmi wa yuqatiluna almuslimina kuma suna yakan musulmai wala yuqatiluna alkufara ba sa yakan arna wannan sune kawalijawa wanda suke yaki musulmi ne sai ka kalli wani firkoki ne wani kungiyoyi ne suke da irin wannan musulmi sune abin kashewa amma arne kuma shi wannan ya sha wali haza qala nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifatihim a wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a sifar su yake cewa ya qatluna ahlul islam suna kashe musulmi waye da una ahlul ausan suna barin kuma masu bautan gumaka kai musulmi kai ne abokin fadan su kai shugaba musulmi kai ne abokin fadan su fama zukira annal kawarij qatalul kufara qadd mana yace ba a samu cewa ba ambaci cewa kawarijawa sun yaki arna ba da dai wa inna ma yuqatiluna almuslimina su daban musulmi suke wa tawaye in suka yi tawaye wa shugaban musulmi kuma sai su zo su yaki musulmi wa hum firaqun ba'daha ashadd min ba'd su ma kawarijawan kungiyoyi ne daban-daban zaka tadda wani sun fi wani tsayani wa'ansu ba za su yi kisan ba in za su yi kisa ma akwai wanda za su kashe wa'ansu kuma kan mai uwa da wabi ina fatan ana fahimta Allah ta'ala ya tsare mu to duka wannan firkokin bata ne alfirqatur rabi'a ta hudu ita ce al'atu qabilu firqatul kawarij su kuma suna fuskantar abin nan kawarijawa wa humul murji'a sune murji'awa ma'ana ofadin nasu ne allazina yanfuna dukul al'amal fil iman suna cewa ayyuka ba a saka cikin imani dan mutun zai ta sallah yayi karatun alqur'ani yayi sadaka yayi kaza to wannan ba shi ne cewa yana da imani ba yaquluna suna cewa al'amalu la yadkhulu fi iman aiki baya shiga cikin imani fal insanu mu'minun walau lam ya'mal suka ce dan adam mutum kawai mumuni ne koda bai yi aiki daya ba walau tarakal amala kullahu fa huwa mu'minun da a ce zai bar aiki duka to mumuni ne sun mu murji'atan an kira su murji'awa min al-irja'i wa huwa at-ta'kir shine at-ta'kir jinkiri li annahum aksaru amala an musamma al-iman sun jinkirta aiki ba aya shiga cikin imani wa hum firaqun suma kuma kungiyoyi ne daban-daban ana fahimta ashadduhum aljahmiya wanda suka fi su tsaye ne sune jahmiya mun karanta su waye a baya ko allazina yaquluna wanda suke cewa innal imana huwa mujarradul ma'rifati fil qalbi kawai imani shine in ka san Allah a zuciyanka shikenan magana ta kare fa idza arafa bi qalbi fa huwa mu'minun walau lam ya'taqid ko ba ba kudirce wani abu ba kawai ka san Allah shikenan kai mu'mini ne wanda yake a yanzu ma a cikin abin din ɗariku akwai masu irin wannan ra'ayi irin na su murji'awa din wanda kawai tunda shi ya san Allah a zuciyar shi to ba ruwan shi da yayi sallah da bai yi sallah ba yayi azumi bai yi azumi ba shikenan an gama dan irin wannan su suke daukan fir'auna ma a wajen su mumuni ne dan Allah ya ce wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa ulwa tunda zuciyar shi ma ta tabbatar da haka to saboda haka su a wajen su fir'auna ba abin nan ne mumuni ne Allah ta'ala ya tsare mu to da yawa kuma akwai suna suna yawo wanda kawai tunda kana da ma'arifa ka san Allah a zuciyarka to shikenan kai yanzu baka da sauran wani abu kawai akwai wanda ma ya amince maka tsaba an rena Allah idan an je kiyama kawai zai tsallakar da kai to a kaddara shi na Allah ne to kuma sai kai ka saba wa Allah to kuma in yaje ko Allah ya yadda ko bai yadda ba ki zai wuce da kai ai wannan ba girman Allah bane ina fatan ana fahimta kamar ma wani abu ne na fin karfi ko wani abu mai kama da haka in ka tambaya sai a ce ai muna tare da na kusa da Allah to na kusa ga Allah kuma kai ka saba wa Allah Allah zai kama ka shikenan ya ce kan ma ai maganan ka wannan yayi daidai in na kusa da Allah ne ya bi Allah kai ma sai ka bi Allah shikenan sai a samu abin da ake so Allah ta'ala ya tsare mu al-firqatu saniya min al-murji'a al-asha'ira sune al-asha'ira allazina yaquluna suna cewa al'imanu huwa al'itikadu bilkali imani shine kudircewa a zuciya walaye da kulu fihi qaulul lisan amma magana a harshe ba zai shiga ciki ba ma'ana dan kai zikiri dan kai karatun alqur'ani bai sa a ce shine zai kara maka kaza a cikin imaninka wala amalin jawal ko aiki na gabobi yakfi suka ce kawai ya isa annahu ya taqilu bi qalbihi faqat ka kudirce a zuciyanka kadai shikenan an gane bambancin su da wayancan wayancan kawai da katan Allah shike na magana ta kare ko baka kudirce komai ba su kuma wayannan za ka kudirce amma maganar harshe ko aiki baya shiga ciki nabi na uku alkaramiya Allah zai kunna innal imana huwa nutqu bil lisani suka ce imani shine kawai ka faɗa da harshen ka walau lam ya'taqid bi qalbihi ko da mutum bai kudirce a zuciyar shi ba in dai ka faɗi la ilaha illallah kawai magana ta kare duk abin da za ka yi ka yi wannan kai mai imani ne duk irin abin da ka aikata kai mai imani ne sai turka na hudu sune murji'a al-fuqaha murji'atul fuqaha allazina yaquluna wa suke cewa al-iman huwa al-i'tiqad bil qalbi imani shine ka kudurce a zuciyanka ma'an nadiki bil lisan tare da furtawa kuma a harshe ka kudurce a zuciya ce ka faɗa amma walau lam ya amal koda baka yi aiki ba an gane suka ce su idan ka kudurce a zuciya abu ne mai kyau ka faɗa a harshe abu ne mai kyau me ake jira yanzu aiki suka ce ko baka yi aiki baka yi mumuni ne kulluhum dukkan su yattafiquna ala anna al-amala la yadkhulu fil iman dukkan sun shiga sun tafi cewa shi aiki baya shiga cikin imanin bawa lakin yaktalifuna fi mazahibihim fi amal al-qalbi wa qawl al-lisan inda suka yi sabani a tsakaninsu wajen mazhabansu a wajen aikin zuciya ne da kuma magana da harshe nan gurin suka kai suka dawo babu aiki a ciki don haka za ka ga akwai daga cikin kungiyoyi na sufayen dari kuma a yanzu wayanda kwata-kwata abin da ya shafi aiki ba nasu bane su zancen sadaka ko sallah duka wannan sai an ga dama ko azumi sai an ga dama ba wani aikin da zaka yi kawai kai ka riga hagawa don haka ma za a iya baka wani abu ka faɗa in ka faɗe shi a yau har ka bar duniya baka da matsala da Allah kawai kawai ka sha ba ruwanka da aiki su duka su ma sun shiga karkashin wayannan ne fal kawariju galau fi idkal al amal fil haqiqati al iman su kawarijawa sun wuce gona da iri wajen shigar aiki a haƙiƙanin imani wa qalu man taraka al amala yakfuru mutlaqan suka ce duk wanda ya bar aiki to wannan kai tsaye arne ne fal murji'atu al akasi su kuma murji'awa sun koyan wa'ancan ne galau fi na fa'il amali an haqiqatil iman su kuma sun kora aiki a haqiqanin imani wa qalu suka ce la yakfuru man taraka al amala mutlaqan duk wanda ya bar wani aiki bai kafirta dan mutun ya bar wani aikin da Allah ta'ala ya tashi amma ahlus sunnati wal jamaa walhamdulillah ahlus sunna wal jamaa akwai lokaci ko ko ya ƙara tabbata ga Allah fa hadahumullahu ila al Allah ta'ala ya shirye da su zuwa gaskiya كما قال تعالى كمن ده الله يشفى هذا الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله madaukakin sarki ya shiryar da wayanda suka yi imani ga abin da suka yi sabani a cikin sa na gaskiya da izinin sa Allah subhanahu wataala yana shiryar da wayanda ya so ya ga dama zuwa ga hanya madaidaiciya fa yaquluna ahlus sunna suna cewa ita ce aqida mai kyau al-imanu qaulun bil lisani shi imani magana ne da harshe a fada la ilaha illallah muhammadur rasulullah watiqadun bil qalbi kudircewa da me da zuciya la ilaha illallah muhammadur rasulullah aka ce shine imani tare cewa an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam me imani yace an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tumina bil qadari khairihi wa sharrihi malamai suka ce idan ka tsaya kace shine imani da Allah da manzon Allah suka ce yayi dan duk wanda ya imani da manzon Allah imani na gaskiya ya shiga imani da yadda da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda yazo da shi shine imani da Allah imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan yadda da abinda ke cikin littattafai dukan su yadda da duk abinda yazo da shari'a ta kai kaga ya shiga cikin imani da kaddara ya shiga cikin imani da ranar tashin alkiyama gabaki daya dan wanda duk bai imani na gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai imani da wannan ba don haka nan gurin yace al-imanu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi kudircewa a cikin zuciya kai da abin da ka faɗa a harshenka wa amalul bil jawari kuma kai aiki da gabobinka sai su gaskata abin da ka kudirce a zuciyanka da abin da ka faɗa a harshenka yazidu bid da'a imani yana karuwa da yin da'a ita kuma da'a kaga aiki ne ko wayan qusbil ma'asiya idan mutum yana yin sako kuma imanin shi yana raguwa lakinnahu la yazulu bi zawalil amali mutlaqan dan mutum bai yi wani aiki ba kai tsaye ba a cewa bashi da imani kwata-kwata an gane kamata quluhul kawariju kamar yadda kawarijawa suke fada wala yabqa ma'a zawalil amali kullihi baya kuma wanzuwa idan aka ce babu aiki duka to kuma imanin ba zai wanzu ba kamata quluhul murji'a kamar yadda murji'a suke fada ko ba aiki akwai imani bal min al amali ma tarkuhu kufur a cikin ayyuka akwai wanda idan aka bar shi barin shi kafirci ne ka tarki sala kamar barin sallah al-ahadu allazi bayyana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafara kenan duk wanda ya bar sallah baya sallah to kai tsaye arne ne ina fatan ana fahimta duk wanda yace sallah ba wajibi bace kuma ya daina yin ta shikenan sunan shi kafiri arne ne bai da ba babu takwafi ba kwarar asalin arnan kenan wa min al-amali ma tarkuhu kabira a cikin ayyuka akwai wanda in ka bar shi ka aikata babban laifi min kaba'ir zunub a cikin manya-manyan laifuka la yaqtadil kufra amma ko bai kai kafirci ba na daga shi kamar irin shan giya ai babban laifi ne amma wanda ya sha giya arne ne ba arne bane ba dole in ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa wanda ya zina ya aikata babban laifi amma kuma kafirci ne ya fi da daga musulunci a abi fi da daga musulunci ba a yace fa hadha huwa at-tafsiru allazi alayhi ahlus sunna wannan shine tafsir rarraben da ahlus rabe-raben da ahlus sunna suke akai wal jama'a walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wa huwa yajma'u baina ayatil wa'id allati tamassaka biha al murji'a ya hada rukun ayoyin da suke magana narkun azaba ga wanda yake ta kaza wanda murji'awa suka rike ta suka tsaya wa a'a wa'at alqawli na cewa Allah ta'ala zai bada kaza alwa'at shine cewa za a yi alƙawarin za a bada wani abu da abin da mutum yake so ma'ana za a baka aljanna za a bada kaza idan dai kai kaza alwa'id kuma shine narkon za a yi azaba kaza ga wanda yake kaza Allah ta tamassaka bihil kawari wanda sune ayoyin da kawarijawa suka rika fa ahlus sunna ahlus sunna shi yasa za ga duk wani wanda ya rike wata furka zai samu wani abin da ya rike sai dai zanto ba daidai bane ba ahlus sunna wal jama'a yajma'una baina ayatil wa'di wa ayatil wa'id suna hada ayoyin da suka yi magana akan cewa alƙawarin Allah ga duk wanda ya kaza zai samu kaza da kuma narkon shi ga duk wanda ya kaza ya samu kaza wai fassiruna ba'dha bi ba'd suna fassara wa'ansu ayoyin da wa'ansu ayoyin wa yuqayyiduna ba'dha bi ba'd suna sanya suna wa'ansu qaidi fayarudduna almutashabiha ila almuhkam suna maida ayoyin mutashabihai zuwa ga muhkamai wa ya'maluna bil jami'i suna aiki duka suna cewa amanna bihi kullum min inda rabbina mun yi imani duka daga wajen ubangijinmu ne ina ganin raya ta yi ko to ina ga anan gurin za mu tsaya a takaice dai abinda ake so a gane anan gurin shine akwai firkoki masu yawa masu muni wanda sun gabata wanda kuma a yanzu akwai bangaren kowanne in ka zo ka kama za ka kawarijancin ne murji'ancin ne mu'tazilancin ne duka za ka ga wa'ansu ga sunan suna tafiya suna tafiya layi irin nasu ne a gane wannan abin bata ne barin Allah ne barin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne abinda ake tafiya kai shine abinda Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani da kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo da shi a cikin hadisansa ingantattu abinda sahabbai suke akan shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a ƙarshen maganar zai zanto haka ne man kana ala ma ana alaihi wa ashabi wanda ke kan abin da nake kan shi ni da sahabbaina ma'ana duk waɗannan firkokin sun saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai suke akan shi don haka dukkan su zaka lissafa cikin batattu Allah ta'ala ya tsare mu abin da na faɗi daidai ka tani da ganin daman Allah Allah ta'ala ya ba mu lada ga baki daya wanda ya kuskure ko tuntuban harshe ne da shedan da karancin ilimi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana ga baki daya Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata Allah ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da dukkan al'umman musulmi Allah ta'ala ya sa mu cika da imani marasa lafiya Allah ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara mana albarka a cikin wannan garin namu da ma Najeriya gabaki daya duk wani sharri Allah ya kautar da shi a cikin wannan garin da ma Najeriya gabaki daya Allah muna roƙonka da sunan ka kyawa dukkan wani abin da al'umman musulmi suke tsoro a duniya Allah kai masa maganin sa duk abin da musulmi suke tsoro Allah kai mana maganin shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار